نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام yau alhamis 25 ga watan muharram hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da biyar daidai da 28 ga watan nuwamba shekara ta da sha uku. a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam al-hafiz abdullahi bin abdurrahman addarimi assar makandi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna kitabul muqaddima a inda mala yake bayyana mana al'amura masu matukan mahimmanci da suke da alaƙa da annabi kasantuwan duk abin da za mu karanta cikin uwar littafin abubuwa ne da suke da alaka da annabi ya ce ko ya aikata ko an yi a gaban shi bai ce komi ba to ya kyauta ya maka shimfida da sharan fage game da shi da duk abin da ya shafe shi kiyaye wannan zai taimaka maka wajen fahimtar littafin da kyau allah maraukin sarki ya samu dace a karatun da ya gabata malin yana mana bayanai dangane da abin da ya shafi rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da kuka ji an shiga babin da ke bayani akan rasuwar annabi da wannan muƙaddima ta ta samma zuwa ƙarshe kenan to sai dan abin da ba a rasa ba da za a zuwa dan tsakura bayanai akan sunna da bid'a son zuciya da tsayuwa akan addini na kwarai da malam zai mana magana Allah madaukakin sarki ya samu dace malam yace haddathana affan haddathana hammad ibn salama an thabitin an anas wa dhakara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala anas yace ya zauna ya tuna annabi ne kala da ya bayani dangane da yanayin annabi sai ya ce shahidtuhu yawma da khalal madina ya ce haƙiƙanin gaskiya a ranar da annabi ya iso garin madina ina nan fama ra'aiti yawman qat ana sai ce ban taɓa ganin wani yini kana ahsana wala adwa min min yaumi dakhala alaina fihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yini mai haske yini mafi kyau da ya shigar da natsuwa da kwanciyar hankali a cikin zukatanmu to ban ga yinin da ya kai sanda annabi ya shigo madina ba wa shahidtuhu yawma mautihi ya ce kuma ina nan a gari lokacin rasuwan annabi famara aiti yawman kana aqbaha wala adlama min yawmi ma fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ban taba ganin yini wanda ya cika da duhu yini mai muni da damuwa da kunci irin ran da aka ce yau manzon Allah ya rasu ba kuna fahimtar wannan da kyau ko sabai sun shiga cikin damuwa da kunci don a lokacin munafukai taruwa suke suke ta masu dariya da su da yahudawa da nasara da mushirikan madina labari ya kai ko'ina birni da ƙauye aka yi ta tsallan murna cewa addinin musulunci ya zo ƙarshe domin an samu matsala annabin addinin allah ya mai rasuwa kamar yadda sahabbai suka siffanta mana wannan yini da yanayin da sahabbai suka samu kansa a ciki an waye gari sahabbai sun zama yadda kasan dan akuyan da ruwa ya buga ai tsamo tsamo za a gan shi gunun ban tausayi to haka sahabban annabi suka koma duk inda suka shiga gari hantaransa ake duk inda suka kai suka komo cikin damuwa suke an fada an fada iri-irin fada-fade ba abin da ba a fadi a kansu ba amma da suka yi haƙuri sai allah madaukin sarki ya canza masu da wannan damuwa sai ya zama kwarin yiwa allah ya samu dace wannan hadisi ingantacce ne al'imamu ahmad ya fitar da shi a jizi na uku shafi na 240 ya ce haddafa na abu salama kilahuma abu salama da affan da hammad dan salama duk sun yi ruwaya ne ta gare shi wa tirmidhi al-imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin shama'il a shafi na 232 a lamba hadisi na 375 haka a cikin manaqib a mujalladi na biyar lamban hadisi na 3618 haka al'imamu ahmad ya ƙara fitar da wannan hadisi a jizi na uku shafi na 221 da shafi na 268 wabin hibban haka ibn hibban ya fitar da wannan hadisi a cikin sahih ɗin shi a mujalladi na 8 shafi na 218 haka hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak a jizi na uku shafi na 57 وقال يتي هذا حديث صحيح على شرط مسلم wannan hadisi ingantacce ne a bisa sharɗin muslim walam yukhrajahu amma dai bukhari da muslim ba su fitar da shi ba wa wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi ya mara mai baya akan haka wa ibn sa'ad fi tabaqat a juz'i na biyu shafi na 274 jami'an min tariqi ja'far ibn sulaiman an fabitin bihi Allah maraukin sarki ya saka musu da alkhairu malai ce haddathana abdullahi ibn muti'in haddathana hushaymun an abi abdan abi abdul jalil an abi abdul jalil an abi jarir al-azdi qala qala abdullahi ibn salamin abdullahi dan salam yace للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع النبي يا رسول الله إنا نجدك يوم القيامة قائما عند ربك mu mun karanta mun ji cewa ranar ƙiyama za ka je ka tsaya wajen ubangijinka wa anta muhammaratun wajenataka kana murtike da fuskanka min rabbika a gaban ubangijinka domin jin kunya mustahayin kana jin kunya min rabbika na ubangijinka mimma ahadathat ummatuka saboda irin abubuwa na bid'o'i da son zuciya da al'ummanka suka kirkira min ba'adika a bayanka mun gano wannan da kyau ku ma'ana dukkanin siffofi na annabi gaba ɗaya ba wanda banu isra'ila Allah maɗaukin sarki bai bayyana masu a cikin littafinsu ba har ma wannan yana daga abin da suka ga cewa lokacin da annabi zai je roƙo ma al'umma ceto to zai je wani lokaci cikin damuwa in aka sanar da shi irin yadda al'umma suka canza tsarin da ya ɗaura su a kai suka koma suka ƙirƙiri abin da su suke so wannan shine ɗabi'un al'umma sai wanda allah maɗaukin sarki kawai ya kiyaye shi yasa idan kana tafi sai ka hangi irin wannan shirman to abinda za ka yi ka natsu kuma ka gode ma Allah in ba haka ba idan baka fahimci abin kafin faruwan shi ba in ya faru sai mamaye ka amma duk abin da kana da tunanin zai faru kuma zai kasance a haka ko da a watan wata rana in ya faru ba za ka zama an mamaye ka ba jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko kawai sai ga abin ya zama maka ci gaba ko kuma ya zame maka sanadiyan kauda maka da wata damuwa annabi ya ɗora al'umma kan abin da yake turba ne na kwarai amma kuma yana rasuwa sai aka samu da yawa daga cikin waɗanda dama sun shigo addinin ne don neman abin duniya to wanda ake sa ran abin duniyan na hannun shi cin da su ba Allah suka yarda da shi ba sai suka bar addinin jama'a sanda annabi ya rasu fa waɗanda aka bari cikin addini sahaban shi na farko ne kawai amma mafi yawancin ƙauyawan nan da Allah ya ce wa ra'aitan nasa ya dukhuluna fi dinillahi afwaja gaba ɗaya ja da baya suka yi tunaninsu addinin ya zo ƙarshe tunaninsu in sun yi haka to shi kenan manufan da suka zo da ita ta tabbata kenan kuna gane wannan da kyau ku to amma Allah maɗaukin sarki bai nufin tsaye da addinin don waɗannan ba sau da addinin nashi ne don dama ba jama'a ne addini ba su jama'a bin addinin suke yi kuna gane wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi yasa al'umma bidoyi da son zuciya da al'adu da suke kirkirowa cikin musulunci ko ta su zai koma ya dama kuma ta zuwa ƙarshen zamani don in aka je lahira masu waɗannan ƙere su ne allah maɗaukin sarki zai sa mala'iku su kore su allah ya sauwaka malai ce akhbar na alƙasim bin kathirin qala samita abdurrahman bin shuraihin yuhaddisu an abil aswad al-qurashi an abi far an abi qurra maula abi jahalin an abi huraira anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku ga abun mamaki wannan abu ƙurra bararren bawa ne na abu jahali wanda annabi har aka kashe abu jahal yana gorin da ya musulunta amma abu jahal ya fimfiris ya hau kujeran naki ya ke musulunta har aka kashe shi a haka to sai ga 'yan baya da shi kuma sun zo sun rungumi addinin har suna karatu wajen sahabbai na kusa da annabi kun fahimci wannan da kyau ku haka al'amarin addini da rayuwa yake a kullum idan ka ga wani abu ya yunkuru ya taso ko abin da yake wajibi a kanka ka natsu kuna gane wannan da kyau ku in ba ka natsu ba to sai an cin maka allah ya sa mu dace to yanzu gashi shi bai yi ba amma bararren bawan shi har ya faɗo cikin hadisi Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi anna hazihi sura cewa kun ga wannan sura lamma unzilat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da aka saukar da ita ga annabi idza jaa nasrullahi wal fatah idan taimakon Allah ya zo da cin nasara da buɗi aka ci garuruwa da birane musamman makka da yaƙi wa ra'aitan nasu ya dukhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna ta zuwa gayya ayari daga wajeje masu nisa suna shiga addinin Allah to fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ka fara tasbihi da gode ma ubangijinka domin Allah mai karban tuba ne lokacin mutuwa yayi aya ta farko cikin suratun nasiri ina fatan mun gano wannan da kyau qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sanda annabi ya karanta musu wannan ko sai ce la yakhrujunna minha za su bar addinin afwajan gayya gayya kama dakhaluhu afwaja kama yadda suka shige shi gayya gayya ina fatan mun gano wannan da kyau Allah kar wani abu ya dame ka don kuna addini da wani ya janye in ya dame ka kai dabba ne baka san karatu ba dabba ne bai san karatu ba kuna fahimtar wannan da kyau ko a addinin musulunci ko duk abin da ka taba ganin ya faru a da wallahi a zamanin ku sai ya faru ka daina bata ma kanka lokaci in baka fahimci nasi ba ko zaka daidai kana wahala ana fahimtar wannan ko ko dai abin ya faru ka karanta ka gafala ko ka karanta baka fahimta ba ko abin ya mamaye ka bayan ya faru daga baya kai karatun kun gano wannan da kyau ko to amma in dai kana karatu da fahimta ko duk yanda jama'a suka kai a cure wallahi wata rana sai an samu matsala annabi ya gayyaci mutane cikin addinin Allah tun a garin makka al'umma kuma sun ansa kiran annabi sai dai al'umman da suka musulunta a wancan lokaci a garin maka ba yawa ke gare su ba ko kun san lokacin da aka yi isra'i da mi'iraji da annabi da ya bayyana wannan da yawa daga cikin waɗanda ke tare da shi sun balle ba su iya ɗaukan wannan abin da ya faru ba sun ga abin yi masu girma abin yi masu gingirin suka bar addinin kusan tutat na waɗanda suke musulun suka musulunta a wancan lokaci biyu bisa uku sun zuke wasu daga cikinsu a haka suka mutu wasu daga baya da aka tarbiyyanci imaninsu kuma suka dawo shi yasa duk yanayin da kuke ciki wallahi duk abin da ya faru da ku don wasu ba ku rabu da su ina fatan mun gano wannan da kyau kada wani abu ya shalle ku manzon Allah ma da ya zo da addinin haka na faruwa da shi ya kwanta ya rasu ƙauyawan da suka sa ran wani zai samu mukami kaza wani zai samu kuɗi iri kaza wani zai samu kaza da kaza da kaza wannan abin bai faru da shi ba sai suka bar addinin nan mun karanta da ku musailama gayyen mutane ya kwaso in dai za a bashi mukami a cikin addini to zai ci gaba da addinin in ko ba mukami to za a ga wani irin balliya kuwa annabi ya ce kaman wannan ban baka da abin da za ka yi gaje kai ya koma ya dinga cin mutuncin duk abin da annabi ya karantar sai da ya karyata shi sai da yawa ya gari ya halatta mutane zina ya hana su sallah ya hana su kaza duk abin da musulunci ya ce e musulama sai da ya ce a'a jama'a muna fahimtar wannan da kyau ku duka sai da ya lalata abin da manzon Allah ya zo da shi wallahi al'adim kai marmaza ka kalli imaninka wani abu na nan zai faru in ya faru wallahi zai wahala kai ma baka yarda ka bar addinin ba jama'a duk musiban da ya taso a cikin addini ku daki kun fahimci wannan da kyau ku wallahi ku daki na iya tuna lokacin da aka tsokane mu da bala'in kama malam da yawa daga cikin waɗanda muke tare da su muke da'awa wallahi zuƙewa suka yi wai tunaninsa za a bi mu a kakkama mu ni na kasa gane wannan tunani irin na dabbanci an kama mai gidanmu to kai a tsare kake kai a sake kake ai kai ma an kama ka kenan ai cin da an kama shi an rike shi kai ma an kama ka an rike ka kai ma ɗaurarre ne ai kai ma tsararre ne ni ban ga abun fitina a cikin nan ba ana cewa yau malin ya fito kuma sai ga sun dawo kuna fahimtar wannan da kyau to shi ne annabi ya ce la ya kuru janna min ha afuwajin kama da haluhu afuwaja shi annabi duk ya san wannan cin da aya ta sauka manyar tadda minkum an dinihi fa saufa ya atillahu bi qaumin ya fa san wannan sannan annabi ya sa akwai wanda imanin bai zauna darram a ransu ba shine ya rika ɗeban kuɗi yana ba su Allah karka sa imanin mai zama sai da kuɗi zai tsaya domin su ne mu'allafatu qulubuhum sai Allah lashe su da kudi shi yasa sanda aka je yakin Hunain aka dawo annabi ya ɗibi kudi ya raba mutanen Makka mutanen Madina suka yi ta surutu aka yi ta cece ku ci annabi sai da ya tara su a wata rumba mutanen Makka suka shigo ya ci a kuje wace ba da ku nake yi ba ya ce haba mutanen Madina ban zo garin nan na same ku jahilai ba ku san komai na karantar da ku ba ban same ku talakawa garinku na cikin talauci Allah ya azata ku sanadiyya na ba garinku ƙauye ne babu wani wanda yake sha'awan zama da ku na mai da garin ya zama birni abin ambato ban same ku kaza Allah ya maku kaza na same ku kaza in lissafo musu duk abin da ya faɗa sai ce haka ne ya rasulullah yace ba za ku so mutane su koma garuruwansu da awaki da tumaki da 'yan kuɗaɗe ko kuma ku koma garinku da manzan Allah ba suka ce mun zaɓa so dama mutane ba sa kallon wani abu su fassar wani abu da shi kuna fahimtar wannan da kyau su abin da suke gani cin da mu ne muka yi ma annaba kaza sai aka samu waɗannan awaki da tumaki da yan riguna da silalla to mu ya kamata a ba to shi kuma annabi ya kalli wata gaba ga ta can za ta ɓalle mashi to bari ya ɗibi wannan abin ya je toshe wannan wajen da shi kun fahimci wannan ko kuma na wani asali yan gaban goshi na to ko ko ba a baku ba imanin ku ya kai za ku tsaya kan addinin abin da ya sa annabi haka kenan sannan suka ce wai ya rasulullah mun gane dan Allah a yafe mana sai annabi ya ce ya ji daɗi a ran shi ya ce da mutanen duniya za su taru su nan mutanen madina su nan ya ce wallahi hanyar mutanen madina zan yi wannan ya sa suka ƙara natsuwa amma ko kun san sanda annabi ya ɗibi kuɗi ya rabas sanda aka samu ganiman haibar da bahrain sai da ƙara samun irin wannan matsala sai da aka samu ɗaya daga cikin takadarai ya miƙe ya ce wannan abin da kai ba daidai ba ne banda in ce ce ku ce da suke ta yi ana gaya ma annabi ai ba haka ya kamata ba ai a'a ba kowa daidai ne shi ko annabi ba haka yake kyautan shi ba in ya san kana da bukata kaza sai ɗiba abin mutum ɗari sai ya baka shi kuma wane da wane da wane sai ya hana su har sai da ya kai wani sahabi ya zauce ya rasulallah wane fa mutumin kirki ne ana tare da shi na ga cikin kyautan da kake bayarwa har yau ko ɗari baka taɓa bashi ya kamata cikin wannan a bashi annabi ya ja baki shi ya gaina ta ba mutane an ki cewa ga na wane ɗin kudi sun ta san makarewa ya ƙara maimaitawa ya ƙara maimaita annabi ce kai tsaye kaga wannan dukiyar ina ɗauka ina ba wani wanda na hana shi na fi so ba baka ne alaman cewa ina son ka ba wanda na hana shi na fi so domin ina da yakinin wannan yana tare da ni da dukiyan da ba dukiyan dinna wani tun daga lokacin sahabbai ba su ƙara manzan Allah wannan maganar ana nan sanda annabi ya babban kyauta sai ɗaya daga cikin manya-manyan takadarai ya miƙe kalli idan annabi ya ce hazihi kisma ma'uri da biha waje Allah wannan yaban wannan rabon da kai ba dan Allah ka yi shi ba din menene kake rabo irin wannan ya ci mutuncin manzon Allah a bainan jama'a ya gaigaya manzon Allah maganganu sabai suna da ladabin ruwaito magana ne kawai suka ce ga abin da ya faɗi sai suka tsaya zage-zagen da ya yi allah ya yawa da shi sai na umar ya falle takobi ya ce banni in aikata mai ya rasulallah ya ce rabu da shi mutumin ya fushi ya tsaki ya juya ya ba annaba baya annabi ce kun ga mutumin nan a cikin tsatsan shi ma'ana zurriyan shi za a fitar da wasu mutane suna karatun alkur'ani amma bai wuce makoshinsu in ka ji karatun kur'ani a bakinsu sai ka rena karatun kur'anin da kake yi in ka ga sallansu sai ka rena naka in ka ga addininsu a jimillance sai ka rena naka amma annabi ya ce suna aikin da ke fitar da su musulunci kamar yadda in an harba kibiya ga yawo jini na wuce take cakawa ta fita ba tare da taba gashi ko tsoka ko jinin dabban ba saboda kaifi da sauri ya ce suna shiga suke fita ya ce suke adawa da musulmi suna goyon bayan kafirai mun gano wannan da kyau zai wahala kaga suna rikici da wani fasiki ko dan bid'a ko azzalimi ko macuci duk wanda ya zama mutumin kirki to abokin adawansu duk mutumin banza abokin amincinsu annabi ya ce wannan a cikin tsatsan shi al'umman da za a samu kenan ya ce cikinsa akwai zu sudayya wani wanda a dantsen shi yana da dantse kamar nonon mace da aka zo yaƙi a nahrawan sai na ali ce aje a duba cikin waɗanda a karkashe sai aka ɗauko aka ce ga zu sudayya sai na ali ce allahu akbar ya faɗi ya sujada ya ce ni ina kan gaskiya waɗannan annabi ya ce cikinsu akwai ɗan ta'addan da za mu buga yaƙi zu sudayya yana cikinsu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko haka hawari suke ila kiyami sa'a kisa duk guguwa in ta taso ko ka haƙura ka natsu wallahi guguwa in ta fi ƙarfin hurricane ko katrina ko waye in ka bata lokaci za ta yi za ta lafa da kanta amma imanin ka kai taka tsantsan da shi wa minhum man yalmizuka fi sadaqat Allah ce daga cikinsu akwai waɗanda suke zindanka saboda abin da ya shafi kuɗi kun gano wannan da kyau ko in utu minha radu in an ba su zaka je waye waye shiru wa idh lam yutu minha idahum yaskhatuna in ko ba a ba su ba ku surutu ko ta ko ina sai ka ji shi wannan kuskure ne bai kyautun musulmi ya zama matsalan shi kuɗi ba bai kyautun musulmi ya zama matsalan shi mukami ba bai kyautun musulmi ya zama matsalan shi kaza ba jama'a duk wannan mulki da dukiya a hannun wa yake annabi yana cewa inna allaha yuti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhib sai ce wala yuti al-imana illa liman yuhib kun ga wannan hadisin ni tsorata shi tsorata ne yake annabi ya ce yanda suka shiga a guje haka za su fita a guje yanda suke yan gani kashenin musulunci haka za su zama yan adawan musulunci yanda suka ba da dukiyansu wajen gina shi haka za su bada wajen rusa shi yadda suke gudunmawa wajen yada shi haka za su bada gudunmawa wajen dakile shi haka za ka karanta duk masu shari haka suka ambata kun gano wannan da kyau ku sai da aka waye gari kaga sahabban nan na annabi na asali da yace la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatihi wa qatal kaga waɗannan su kadai suka rage tare da annabi su kadai suka rage zaka zo zaka ji cikin zungureren hadisin da ke gaba kaɗan zaka ji yadda abubakar ya kai ya komo ya kai ya komo har sai da ya daidaita cikin gidan musulunci yasa duk abin da kaga yayin koro ya taso ko wallahi malam ka nasu kuma kai ta roƙon Allah ya Allah kai ke jijjuya zukatan bayi Allah ka tabbatar da zuciya na kan imani da tsoronka Allah duk guguwan da za ta taso Allah ka kare imani na in ba haka ba ko sai a waye gari dan tsalle ɗaya za ka yi dan kit wallahi ya ja maka matsala ba dan karami ba ya ja ma matsala ba dan karami ba duk wani fitina da damuwa da wani ya taba shiga cikin musulunci ca nake yi ba ta kai wanda ka'ab ya shiga ba shi fa yanzu ka'ab ko to rikicin shi ba da kowa ba ne rikicin shi da Allah ne kuma ka'ab din nan darajar shi ta kai lokacin da za a ji yakin tabuka an gama an shirya an daidaita an tafi mai ba da labari ya ce yawan sojojin ya kai in mutum ma ya ɓuya ba ma za a san da shi ba saboda yaƙi ne wanda an je shi a lokacin da ake cikin halin kunci an yi shekaru a baya cikin talauci da ƙamfan ruwa da wahala da duk wani abu mai damuwa akwai to bana kuma sai allah ya sa aka yi ruwan sama mai albarka amfanin gona ya yi kowa ya samu alheri dab da girbi annabi sai ce hada inasu inasu sai ta buka ba wanda ya girbi wannan harka ko wallahi sai mai imani gidanka ba abinci ga mata ga ƴaƴa ga bukatu wallahi sai mai imani a wannan lokacin sayyidina usman ya kawo dukiyan da za a yakin da ita shine wanda ya bada duk abin da aka ji zaka sha mamaki idan gidanka kana aje masa rabin buhu ne usman sai baka buhu uku ya ce ka aje sannan ya baka guzurin da zaka je yakin da shi ka dawo hayyarara ya baka abin hawa ya baka kayan sawa ya baka makamai ya baka komai abinda usman yayi fa kenan ba kawai zai baka raƙumi ne ba a da abincin raƙumin da abincinka da guzurinka da komai da kake bukata abinda Usman ya maje shi usra kenan shi yasa annabi ya ji dadi ya ce ma darra Usmanu ma fa'ala ba'dal yau duk abinda Usman ya ƙara yi wallahi alazim Allah maraukin sarki ba zai ƙara mai komai ba dubun dubatan sojoji birni da ƙauye haka suka fito suka ranka ya aka tafi sai da aka isa ta buka bayan gari an zauna an rashi ana ta kafa tantuna sabai sun kewaye annabi annabi na hadisi sai annabi ya ce ma fa'ala ka abubuwan malik sai ake shiru me ya faru na ka abubuwan malik ashe darajar shi ya kai yana nan kwanci a zuciyar annabi yana ina nan da nan sai wani ya miƙe ce ab kai ne baka sani ba ya rasulallah habisahu burdahu ai duniya ta ja shi yana can yana holiya bai fito ba dare wani sahabi ya miƙe ce bi isa ma kult tar da wannan maganar da ka faɗi ma alimna alaihi illa khaira ya ce ya rasulallah mu mu san komai ga ka abu wallah sai alheri mu mutumin kirki muka san shi annabi da ya ga wannan sai ya shiru cin da wannan ya faɗa wannan ya faɗa me mafi alheri as-sukutu sai kai shiru da aka dawo daga yakin ana zama wannan za zo su ba da uziri wannan su ba da uziri sai da aka samu nafakai sama da tamanin su zo sun faɗi dalilin rashin zuwansu suka yi ta ƙarya annabi ya masu addu'a su tafi yana daga haɗari don kayi ƙarya an maka addu'a wannan bata makanka lokaci ne ba shi ne abin da Allah ke karɓa ba annabi ya yi ma abdullahi ɗan ubai ɗan salon addu'a sama da saba'in Allah madaukin sarki bai karɓa ba rigan annabi ne a jikin shi yanzu haka cikin kabari Allah bai yafe mashi ba manzon Allah ya mai sallah ya mai addu'a Allah ya ce daga yau kakka ƙara ma a karɓa ma bai taso ba domin shi bai zama nagari ba ka'ab na shigowa sai da ya makan shi kirari tun a hanya ya ce shi ya san Allah ya mai hikima yana da hikiman zance Allah madaukin sarki ya mai fasaha da ya zauna gaban annabi ya ce wallahi da gaban wani na zauna ba kai ba ya ce zan gamsar da shi da bayani yadda sai an ce ban da laifi ya ce amma wallahi tsoron Allah nake ban san abin da zai biyo man baya ba ce ya rasulallah ban taɓa mallakan abin hawa biyu ba kenan ba ina buƙatan dukiyan usman ba ne ban taɓa kaza ban taɓa kaza arziki Allah ya man duk abin da nake nema Allah ya man ya ce wallahi ban da uzuri ba dalilin da ya sa ban je ba annabi ya kalle shi ce amma haza kun ga wannan faƙarar sadaka shi kaɗai ya gaskiya kenan waɗancan da suka dinga tsara annabi annabi ya gane ko bai gane ba kenan ha'ula ya kazabu ya ce jika sai allah ya hukunci a kanka yana fitowa sai aka biyo shi kai wani irin sakare ne kai wawa ne wane da wane da wane sun zo sun yi bayani annabi ya masa addu'a in ma laifi kai eh annabi na maka addu'a maganan ta wuce ai baka da hikiman da zaka yi bayanin da zai sa annabi maka istighfari eh me yasa haka mun gano wannan shi yasa qur'ani ya ga maka yace fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha karka saki wallahi kana tafiyan addini waɗanda ba su gamsu da addinin ba suna fada da addinin su jaka a jiki su ƙoƙarin su sa katanga tsakaninka da 'yan uwanka na addini wata ba a hawahu ka bi son zuciyar mai wannan aikin sai ce ne wa kana amruhu furuta wanda al'amarin shi a wargaje ke wargaza naka karka saki jan kunni ne ya ce har sai da suka gamsar da ni zan juya in je in ce manzala kai annabi bakar ya riga maka dazu ya ce sai na tambaye su akwai wanda ya fada tarko irin nawa ya ce sai suka faɗi mutum biyu daga cikin mutanen madina wanda sun fi ni kirki ba ya ce suna gaya min su kawai sai ne gaba sai na share su jama'a sai da aka waye gari ka'ab sai da ya kwana hamsin ba mai ce mai kanzil kowa ya ƙaurace mai saboda Allah ya ce a daina huda da shi a nan Allah na son ya gwada imanin dukkanin sahabbai ne shin za su biyayya matan shi a ɗakin shi wallah ba ta mai magana da ya saba ma Allah ‘ya'yan shi ba su ce mai shi kwan lafiya in garin Allah ya waye ba mai ce mai ihin masu tattaunawa da shi a wani lokaci su yi magana da shi sai kafiran madina ko munafukai a wannan lokacin ne sarkin gasasina ya aiko mai da takarda cewa mun ji labari mutumin naka ya ci mutuncinka haka suke fala ya suddan naka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda ina fatan mun gano wannan a'a shikenan ka zo za mu baka sarauta mu baka mukami mu yalwata maka kai ba wulakantacce bane kana dan dangi da ya kalli wasiƙan ya ce hazihi a shaddu min tilka wannan bala'in da ke cikin wannan takaddan to ya fi wancan musiban da muke ciki na an ƙaurace mana ka'ab ya ce zuwa yake yi sallah kusa da annabi in ya kabbata sallah na sallah sosai sai yarka satan kallon annabi sai ga annabi ya kalle shi yana ɗan juyo fuska don su haɗa kai ido da annabi ya ɗan ji sanyi a ran shi sai annabi ya kawo da kai can fa sarki ne na duniya yake kiran shi zo ga mulki ga sarauta ga kaza ga ga ga ba iyaka ya ce hazi a shaddu min tilka invitation letter da aka aiko mashi ya jefa ta a tandan waina ya kona ta ya ce in ya gama sallah sai ya matso ya ce assalamu alaika ya rasulallah ya ma annabi sallama sai manzo Allah ya kawo da kai ya ce sai ta kallon annabi shin ya motsa ma harshe wajen ansa sallaman ko bai motsa ba na bai firis da shi ya ce da duniya ce mai kunci ya je ya shiga gidan wani ɗan uwan shi ya ce duk duniya ba wanda nake so irin shi ne mai sallama ya ce ko an sa sallaman biyu ba na fashe da kukan cewa na kasan ina son Allah da annabi shi ya fassara maganan da wannan ya amma ba magana ya mashi ba haka ya mai wannan kuma kai ta jiwo annabi ya ja masa layi jama'a akwai wanda ya dema annabi irin wannan biyayyan a yanzu Allah ku ji tsoron Allah ka biya haƙura da duk damuwa da kunci da wahala da balbalin bala'i ya ce ni ne matashi daga cikin waɗanda aka samu dokan taɓacin ya ce masallacin ina zuwa da ni ake sallah ya ce su kuma zama suka yi a gida ban da rusa uwar kuka ba abin da suke yi kwana arba'in na cika aka aiko aka ce matanmu ma mu daina mu'amalantansu saboda biyayyen ka'ab ga annabi ya ce wa ɗan saƙon je ka tambayo man annabi sakinta ma aka ce in yi in annabi ya ce e ba fa magana fa kawai zai sake ta shi ya riga yanzu ya miƙa wuya kai ni na annabi ne duk dokan da aka sa na yadda zan bi ya ce asuban yini na hamsin ya yi sallah unguwansu kawai sai ji an ce ka'abun malik ya ce jin ka'abun malik ce kwana hamsin bai ji ko da kuskure wani ya kira wannan sunan ba ya ce kafin ma ya ji mai jawabin ya ƙarasa ya ce na faɗi ne sujada don na san magana ta ƙare ya ce mutumin da ya man bishara yana isuwa sai na tuba rigana na bashi ya ce kuma wallahi ban da wata ya ce rigan da zan sa in je wajen annabi aro na yi ya ce ina gangarawa na je wajen annabi na ce ya rasulallah wannan abin da ya faru da ni na yayewa da gafaran da aka yi man kai ne kai man ko Allah ne ya ce Allah ne sai ya karanta mashi wa ala thalathatil ladina khulifu hadda mutum ukun nan da aka samu dokan ta baci su ma kai su aljanna yanzu da ya gajen haƙuri ya biye ma waɗancan munafukan da suka tsara annabi a cikin doron ayan Allah madaukin sarki ce duk yan wuta ne to yau an kare ba annabin ba ka'ab din ba su shi sa duk abin da ka gani na kunci cikin addini ko kai hakuri wallahi ba wani abin da yake dindindin yau ɗan siyasa ma ko ku ce soja da aka yi shi don gadin gari ya fahimci wannan ya ce no condition is permanent ba yanayin da yake dindindin in ka fahimci wannan ko Allah idan aka tsuge da ruwan sama ya hana ka zuwa gona ko kaka damu ka bari gobe da jibi za ka sau da wannan ruwan saman ba shi za a yi dindindin ba yau ina ruwan sama idan sanyi ya sa kuna kama kofa da windo kuna rufewa ko ku yi haƙuri akwai ran da sai kun bude kun ji a kunna muku fanka wani ma ya ce sil ga bude windon ga fankan garin ya mai zafi waje zai zauna ya ji karatun no condition is permanent ba wannan yasa in kai haƙuri komai zai wuce yanzu waɗannan da annabi ya ce za su fita cikin addini ayari ayari wallah sun fita kuma mafi yawancinsu sai na abubakar ya kashe su a wajen yaƙi a haka suka tafi wajen allah a wulaƙanci yau sun iya illata addinin zuwa yanzu babin da suka iya mashi shi sa kowa ya haƙuri idan an bata maka rai idan kana cikin damuwa idan wane ne ka gane cewa haza dinu lillah wannan addini na Allah ne ina fatan mun gano wannan da kyau har qur'ani yace wa minhum man ya'budu Allah ala harf akwai waɗanda suke bautan Allah a gefe suna ma musulunci hawan feda mun gano wannan da kyau ko idan sun ga abin da suke so ya samu su zauna daren daƙam in abin da suke so bai samu ba in kalaba ala wajehi kawai sai gaba ya fasa sai Allah ce mi khasirar duniya wal akhira ya rasa duniyan ya rasa lahiran zalika huwal khusranul mubin yace wannan shine asalin hasara jama'a duk abin da ya faru cikin addini ko ka hakura idan ka karanta sulhun hudaybiya kaga irin cin kashin da aka yi ma annabi Allah zaka nasu ana cikin rubutun sulhun hudaybiya wakilin kafirai sunan shi suhairu dan amr a cikin abin da aka riga aka rubuta shine idan na annabi ya fushi ya bar annabi ya dawo cikinsu ba za a dawo da shi ba in nasu ya bar su ya imani ya zo wajen annabi za a dama annabi da kayan shi annabi ce ya yadda sabai suka ce a'a ka yadda da wannan ya rasulullah ce e ka yadda da wannan abubakar ce ina ruwanku shine shugabanmu shine jagoranmu haka yi mu bi ana cikin rubutu sai ga ɗan suhailu da ya ji annabi ya iso yana bayan gari sai ya ji wata fawa dama an ɗaure shi a mari ne ya tsinka marin da sauran ma sarƙan a hannun shi da kafan shi ya garzo a guje zo ce ya fada cikin sahabbai suhailu da ya kyallar ido ya hango ɗan shi ciki sai ce to a tsaye da rubutu an saba ka'ida ɗaya annabi ya ce wata ka'ida ce to ga ɗana ya shiga cikin mutanenka a bana abuna ana son rubutu ya ci gaba annabi ya ce kai bi su ya ce ya rasulallah in na bi shi duka kisa wa ya ci in jika da gama rubutun sulhu tsab sabai suka tsaya ana mai da magana sai annabi ya ce duk wanda ya bar mu ya koma wajensu ya ce dama tun asali ba namu ba ne wani abu yake nema a wajenmu da ya zaci ba zai samu a wajenmu ba ya zaci zai samu a wajensu ya sa ya koma wajensu ya ce Allah ya ƙara nisanta shi da mu in nasu ya zo wajenmu ko mun kore shi sai ya dawo kun gano wannan dama ba mu muka aika mai da goron gayya ba shi ya zo ya ce namu ne har abada ce kakku damu da wannan in ku lura da wannan abin da suhail dan amr ya samu annabi ka'ida ana samun jama'ar annabi suna koma masu ko ba a samu ana samu annabi yana da'awa ana samun nashi na silalewa suna koma ma waɗancan fajiran shi sa in sun koma cin da dokan musulunci sai an dawo da su to yanzu an rubuta takarda kar a dawo da su annabi ya ce su sauka lafiya kun sani a tarihi sanda wasu mutum biyu suka zo suka musulunta ɗaya daga ciki sai iso madina kankace kwabo sai suka turo a taho da shi suka turo su 'yan sanda interpol suka taho ana zuwa na bai ce gashi nan ku tafi da shi ya ce ya aiki jika kawai ana zuwa bayan garin madina kawai sai sake jiki da su saboda dan hannu ne mun gano wannan da kyau ko shikenan sai kalli takobin ɗaya daga cikin sai ce kawai wannan takobi ya ƙere ce haba makerin unguwanku ya mana shi ta wani ya iya ƙyar takobi ruwan ce a mun koma garin don allah za ka kai ni a magana da allah ne ma man ƙyar shi ba wani abu ai da ma ku ne kuka samu matsala ana tare da ku tuntuni ai muhammadu ne mu matsalan ma ai ku ba mu da matsala da ku ai ina fatan mun gano wannan da kyau ka ji ba kalmomi sai ga yana yin daidai da kalmomin da wanda da an karanta karatun a littafi mutum zai taka tsantsan faɗin wannan maganar can dai da ƙara ya da zango sai ce ma ɗaya daga cikinsu kar takobin nan naka ya ce kai dai kaga takobin nan dai kaka cinye ni irin a ce shege da kwakwa ko da ya sa takobin ya zaro sai dubu wanda ya fi ɗan gwaba a ciki sai faɗi shi kawai yana zubar da shi ɗayan da yake rago ne gato dama ina kasan idan za a shiga wani waje da ake tsoro mutum ɗaya ne ba zai iya shiga ba amma in ya ga wani mai ɗan ƙarfin hali zai mi shi ma wannan na tsoron wannan ma na tsoro kaga magana annabi ta bayyana nawa nawa ne duk abin da ya faru ba zai banna ba ko menene yana nan tare da ni ya faske ɗayan ɗayan sai ya duba sai ya ga da maka da madina na tafi sauti ta busa banda ai sai madina da gudu shi ma bai gane bane wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu yana zuwa ya fada gaban annabi annabi ya ce duk abin da ya koro wannan ya dawo nan abin da ke cin ya fi shi bala'i kai ne ya faru ya ce to ya bige dan uwana aka ce tsaya huta aka bashi abinci ce sha ruwa aka nuna mai wata baroniyar hanya aka ce yana ya koma je ba labari wannan sai ci birki a nan duk wanda ya zo ya musulunta annabi ya kora shi sai je sai su haɗu da wancan a wajen sai suka kafa wata jiha ta tsakiya kharajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha falasna min al-amwat fiha wala al-ahya idza ja'ana as-sujjan yawman lihajatan fa qulna ja'ana hadha min ad-dunya mun dai bar maka amma ba bai sa madina ba dan gidan yari kenan shi dai ya bar gari amma bai isa lahira ba yana kurkuku yace mu ba rayayyu ba da an bamu mun zauna a maka ko madina mu kuma ba matattu ba da mun gan mu cikin kabarrukan mu duk lokacin da muka gaba kwau ya zo mana dan gidan yari kenan dan bursu na zai mu ce wannan daga duniya ya zo ana nan su da kan sai suka aiko suka ce waɗannan 'yan jihar tsakiya mun yafe su haɗe da kai ina fata mun gano wannan da kyau sabai sun kasa fahimta duk abin da annabi ya yi da shi na sulhu da hayaniya bai tanka ba ko abu ɗaya yake so shi ne ya daƙile fiffike ɗaya daga cikin fuka-fukan da ke ya ƙanshi su ne mutanen maka da 'yan anshin shatansu don ya samu daman daren mikiya a kan mutanen haibara don dama bala'in biyu ne maka da haibar to yanzu maka an yi alkawarin ba yaƙi ko eto ya dafa nan sai wa suka rage sai haibara yana miƙewa daga nan kawai sai haibara da ya murkushe haibara yanzu kenan an samu zaman lafiya a ɓangare ɗaya ko ba a samu ba manzon Allah ya nasara abin da ya rage kawai sai fatahu maka to shi sa duk wata hayaniya ku Allah malam ka natsu addinin ka yafi komi ɗaukaka da daraja wajen Allah amma kaga harkan siyasa harkan tsegumi harkan kaza Allah ka janye shi a cikin harkokinka gaba ɗayan kana neman kai nasara saboda kallo wannan hadisin duk wanda hadisin nan bai tsorata shi ko tuwawa ne waɗannan sahabbai annabi yake faɗi don me yake ce ma sahabi wanda ya imani da annabi ko to waɗancan mutanen da suka zo annabi ya samu daman tarbiyyarsu kamar yadda ya tarbiyyar sahabban shi na farko ba ko mun karanta da ku cikin littafin alfarqu bainal firaq cewa ga manufofin da ya sa wasu suka suka musulunta to su ne suka ja baya to duk wanda ya mutu alal kufuri ba a ce mai sahabi to kuma sahabbai ne suka yake su sayyidina ali ce wannan ayan man yartadda minkum an dinihi tana yaban abubakar ne da waɗanda suke tare da shi to in ya zama a zamanin annabi an samu wanda ya ja baya ibn khatalin ba da ya yi imani da annabi ba ya koma maka ya tara karuwai suna zagin annabi da annabi ya je fatuhu makka aka ce ga ibn khatal nan ya ji ya ci kwikwiye kan shi a jikin rigan ka'aba annabi ya ce wa sahabbai faqtuluhu ku je ku kashe shi jama'a harami ma ba sa kisa duk wanda ya laifi za a kashe shi sai an fita da shi hillu can bayan gari sai ake kashe shi amma annabi ya ce a kashe ibn khatal anan tare yake da annaba ma ya jiya mai baya abun mamaki mijin ummu habiba da shi aka sha gwagwarmayan farko na musulunci a makka annabi ya ɗibe su ya tura su ƙasar habasha a bisa jagorancin ja'afar ɗan abu talib da suka je garin yana zuwa kawai sai mutanen garin suka birge shi sai yarda bar addini kawai sai jonin da su haka fa ya mutu ba wanda ya musulunta a hannun annabi matan ta ce ta ba ta bi shi ba ya je kwashi kayan tsiyen shi ƙarshe annabi ya ce ma sarki na jashi yana santa sarki na jashi ya ɗaura masa aure ya mata sha tara na arziki shi sa duk goguwa inda ta so ko Allah ka nasu tukuna ina fatan mun gano wannan da kyau domin in ya zama za a yi magoguwan iya wata duba sai ta zama baka ciki kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu mu annabi ya ce la ya khurujunna minha afwajan kama dakhaluhu afwaja za su fita cikin addinin ayari ayari kamar yadda suka shige shi ayari ayari wannan hadisi malam ya ce akhrajahu al-hakim al-imam hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak a mujalladi na hudu lamban shafi na 496 min tariki abdurrahman bin shuraihin bihi wa qala hadha al-hadith sahih sahihul isnad wannan hadisi isnadin shi ingantacce ne walam yakhrajahu amma bukhari da muslim basu fitar da shi ba wa wafaqahu az-zahabi al-hafiz az-zahabi yace haka abin yake mala yace akhbarani abubakar al-misri عن سليمان بن أيوب الخزائي عن يحيى بن سعيد الأموي عن معروف بن الجواد المكي عن خالد بن معدان قال دخل عبد الله بن أحتم على عمر بن عبد العزيز malin ya ce abdullahi dan ahtamin ya shiga wajen umar dan abdulaziz ma'al'ammati tare da mutanen gari shi wannan babban malami ne babban mutum ne ya kawo ma shugaban musulunci ziyara to sai ya sa a san da zai shiga umar dan abdulaziz lokacin da yake barin kowa ya gana da shi ne suna shiga falam yufja umar illa wa huwa bayna yadayhi yatakallam ya ce bai farga ba kawai sai ya ga abdullahi a gaban shi kawai har ya fara magana fahimidallah wa afna alai ya gode ma Allah ya yabi Allah kun maƙala amma ba'adu sannan ya ce amma ba'adu fa inna Allah khalaqal khalqa ghaniyan an ta'atihim yace ranka ya dade ka sani fa Allah madaukin sarki ya halacci bayan shi adan yana da bukata a kan botansu ba ya wadati da su bai da bukatan komi ko shi da'an ko karsi Allah da yayi su aminan lima'asiyatihim sannan ya amintu daga sabonsu ko sun mai ayyuka na laifi sun bijire sun aiwatar da sabo iri-iri Allah ya amintu wannan ba zai cutar da shi da komi ba kaga wannan yana fassara hadisin annabi ne da annabi yake cewa da mutane za su yi imani kaf imaninsu ya zama kansu keli ɗari bisa ɗari kamar zuciyar mutum ɗaya wannan bai ƙari mulkin Allah da kawai ba da za su tattari su kafirce su bijire fajircin nasu ya zama ɗari bisa ɗari a kansu keli kamar kafirci da bijirewar mutum ɗaya ya ce wannan bai rage Allah da kawai ba kun fahimci wannan da kyau ko shine shi Allah ya halicci halittun shi kaf kuma ya wadatu daga da'ansu sannan ya amintu daga sabansu wannasu yawma irin fil manazil a wancan zamani na cancan baya mutane suna zaune a garuruwansu mataki-mataki suke war ra'ayi mukhtalifun ra'ayoyinsu ya sha bamban da juna akwai masu bautan lata akwai masu bautan uzza akwai masu bautan kaza akwai masu kaza kowa da inda ya fuskanta fal arabu bi sharri tilkal manazil a wancan lokaci na baya a jahiliya larabawa sun fi kowa shiga mafi sharrin yanayi don duk al'ummomi rom da farisa da sauransu sun ci gaba an bar su su ne a karan baya can can na ƙarshe ahalul hajari wa ahalul wabari wa ahalul dabari yautazu dunahum tayyibatud duniya su mutanen larabawa gine-ginen da suke dutse suke dan jajjerawa wasu su kewa gidajensu da fata wasu su gidan ƙasa kuna fahimtar wannan da kyau ko ba wani harka ta ci gaba na arziki na ɗaukaka ba su da komi arziki ma in ya taso daga nahiyoyi zai gangaro wajensu yahuta zudunahum sai a tare shi ba zai ƙara so masu ba tayyibatu duniya duk wani kayan jin daɗi na duniya tarbe shi ake wa rakhawu aishiha duk wani abin da za su haje haje da shi na rayuwa an ba an dakile la yas'aluna Allah jama'atan ba su da wani yanayin da za su taru ma ba abin da ke iya hada su su da Allah cikin gayya kowa a watsi yake yan gida kaza sun ware mu yan gidanmu ne yan yanki kaza sun ware mu yan kaza ne mu yan kaza ne haka suke duk sun watsi ba su tafiya akan network kwaya daya wala ya na lahu kitaban sannan kowa azi ba a musu ba su da wani littafi da suke bi kawai suna watsa ne kara zubi mai yi tuhun finnar duk wanda ya mutu a cikinsu kuma allah ya kuga shi wuta kun gano wannan da kyau ko domin ya mutu akan kafirci wa hayyuhum wanda kuma yake raye a cikin su a'ama makaho yake najisun najasa ma'ana zunzurutun arne ya raye cikin talauci ga kafirci ya mutu kuma ya je wuta a haka fa mutanen garin maka suke da larabawa baki ɗaya kafin zuwan annabi ma'ama la yuhsa min margubin anhu abubuwan da ake da kwaɗayi ake da buƙatan ya samu a garin nan bai ƙididduguwa wal marhudin fihi wal mazhudin fihi abubuwan tsoro da ake shakkan ya faru Allah ya yawa da shi ma'ana gari ne wanda babu aminci babu kwanciyar hankali a cikin shi kowa yana cikin kunci da damuwa ga tsoro ga abubuwan bukata duk sun buwaye mutanen garin falamma arada Allahu an yanshura alaihim rahmatahu yayin da Allah madaukin sarki ya nufin zai yada rahaman shi a cikin su ba'atha ilaihim rasulan min anfusihim sai Allah maɗaukin sarki ya aiko manzo daga cikinsu azizun alaihi shi manzon nan abin na damun shi are ma'anintum duk abin da zai kuntata musu harisun alaikum sannan mai kwaɗayi ne a kanku bil mu'minina ra'ufur rahim duk alheri manzo Allah sai je ɗibo sai ya kawo musu wa abyadu yastaskal ghamama bi wajhihi thimarul yatama ismatul lil aramili duk wani abin arziki manzan Allah su yake ɗibowa yake zuwa masu da shi kun gano wannan da kyau ko bai sakaci da duk abin da zai ɗaukaka su to Allah ya nufe su da rahama kenan sai sauko da annabi a cikinsu aya ta 128 cikin sautar tauba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa rahmatullahi wa barakatuhu male ce salati da aminci sallama da albarkan Allah duk su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama falam yamna'uhum zalika an kharajuhu min jis'an jarahuhu fi jismihi duk da wannan alherin fa bai hana su ba sai da suka raunata annaba a jikin shi tun a ta'if kafin hijira sai da suka fasa manzon Allah kai suka farfasa mai jiki suka ci mutuncin shi walaqabuhu fismihi suka rika mai lakabi na batanci da zagi da cin mutunci iri-iri a sunan shi shine mawaki shine matsafi shine boka mai raba yan uwa mai raba iyaye bai da adalci bayan su suka ce mashi aminu wa ma'ahu kitabun min Allah duk da wannan abin da suke mai fa yana nan da littafi daga Allah natikun littafin nan na magana yana gaya masu dokoki da abin da Allah ke so da wanda baya so la yuqaddamu annabi bi azarbabi illa bi amrihi sai umarnin da Allah ya mai a cikin littafin nan yake bi wala yurhalu illa bi iznihi annabi bai hawa ya hau ko ya bar wani abu sai an mai izini an ce yi falamma umira bil azamati wa humina alal jihad yayin da Allah maɗaukin sarki ya umarci annabi ya kintsa ya tinkara al'amarin jihadi in basata la'amrin da amrin lahi lausuhu annabi sai ya kintsa zuwa ga al'amarin Allah maɗaukin sarki da ya ɗaukaka shi ya ƙarfafa al'amarin shi ya bacin nasara fa'aflajallahu hujjatahu sai Allah maɗaukin sarki ya yaɗa hujjan annabi ta durmushe hujjan duk wani takadari wa ajaza kalimatahu Allah ya zattar da kalman shi wa azhara da'awatahu Allah ya bayyana da'awan annabi wa faraqad duniya aka waye gari annabi ya bar duniyan nan taqiyyan yana mai tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah naqiyan yana tsabtatacce tsarkakakke daga kowane irin dauda daga kowace irin illa kaga yanda annabi ya sa mutane jiyan da suka fuskance shi jiyan da ya fuskance su har abin ya ƙici ya cinyewa Allah ya barke datsin cewa a yaƙe su ƙarshe wannan ya zama shine ɗigon ɗan ba da Allah ya buɗe ƙofan da Allah ya ba annabi nasara akan duk wata gwamnati na kafirci da duk wasu takadare to annabi ya ƙare ya rasu ya koma ga Allah cikin tsarki sannan yana cike da tsoron Allah sun maƙama ba'adahu abubakarin sannan sayyidina abubakar ya tsaya a bayan shi fasalaka sunnatahu ya bi sunnan annabi wa akhadha sabilahu ya kama hanyar annabi tiryan tiryan sai aka samu matsala wartaddatil arabu sai larabawa suke rudda kun fahimci wannan da kyau ko kun ji isharar da nake muku ko yanzu annabi da ya ce la yakhrujunna minha afwajan kama dakhaluhu afwaja annabi ya gaskiya ko ko yayi gaskiya sai gashi malam yana gaya ma Umar dan Abdulaziz wartaddatil arabu ko sai aka samu laraba sun yi ridda kun gano wannan da kyau ko zamu zuwa karatu na gaba da izinin Allah zamu ji wai me ya faru سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum nan da ake toyawa a can su ma mujiyin da suka kwashe sakamakon imani ko kishiyar haka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum